بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشيش دكا ينزو دمك مغانا yammacin ranar talata ce da ta daidai da sha tara ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kased na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'ilal sagir wallafar al'imamu abu isa a tirmizi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba mun kwana akan wata magana mai matukar muhimmanci wadda al'imamu tirmidhi yake cewa abin da ya ɗauke mu a iyakaci abin da ya sa malaman hadisi a iyakacin fahimtanmu muke ganin suka zauna suna tattauna maganganu game da halayen masu riwayar hadisi ba don cin mutunci ba ne sai don me sai don ainihin wato gabatar da nasiha ga al'umman musulmi don haka kada wani ya tunanin cewa sun nufi sukar mutane ne ko kuma riba amma kadai sun nufi su bayyana raunin waɗannan mutane ne don a san su domin kuwa wasu daga cikin mutanen da aka raunata 'yan bidi'a ne wasu kuma ma ana tuhumarsu da ƙarya a yayin da wasu koda mutanen kirki ne to suna da sakarci da yawan kuskure da yawan mantuwa a riwayar hadisi. shine sai waɗannan malaman hadisi suka nufi su bayyana halayensu domin mai tausaya wa shi addinin da kuma ƙoƙarin tabbatar da shi a bisa yadda ya zo domin ba da shaida a cikin addini shi ya fi cancanta da a tsaya a tantance fiye da ba da shaida dangane da haƙoƙin mutane da kuma dukiyoyinsu in ba kuma ta ba waɗannan su ne maganganun da muka karanta muka kwana a kai ko ina son mai amfani da wannan dama insha Allahu ta'ala a yanzu mu ɗan karanto daga abubuwan da wannan babban malami ya faɗi al'imamul hafiz ibn rajab alhambali allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin wannan ainihin wato sharhi nashi da yawa ilalu tirmizi gashi bayan da ya gama kawo maganganun tirmizi sai ya ce wa maqsudu tirmizi rahimahullah an yubayyana anna al-kalama fil jarhi wa ta'dil ja'izun abinda tirmizi yake kokarin ya bayyana a cikin wannan fasli shine magana dangane da faɗin wane mutumin banza ne wane nagari ne a cikin riwayar hadisi to tirmidhi na nufin ya bayyana cewa yin haka ya halatta domin kuwa qad ajma alaihi salaful umma wa a'immatuha magabatan wannan al'umma daga cikin sahabbai da tabi'ai da limamai da suka biyo bayan su duk sun haɗu akan haka lima fihi min tamyiz ma yajibu qabuluhu min as-sunani mimma la yajuzu qabuluhu ba dan komi ba saboda yin haka zai kawo a iya bambance tsakanin sunnonin da za a karba da waɗanda kuma ba a karban su malam ya ce wa kad yadhunnu ba'du man la ilma indahu to wasu waɗanda ba su da ilimi game da tantance al'amura na ilimi haƙiƙa za su iya zaton cewa anna zalika min babil ghiba cewa yin haka gulma ce tsegumi ne walaysa kazalika malam yace ba gulma bace ba tsegumi bane لأن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة yace domin ambatan aibin wani mutum matuƙar akwai wata maslaha a ciki to ko da wannan ambato zai zama in an ambata maslaha za ta koma ga wani mutum ne shi kadai ko wasu mutane su kadai kalqadhi fi shahadati shahidi zur kamar sukar da za a yi game da shaidar mai shaidar zur mutum ne makaryaci ya zo ya ba da shaida sai kai mar maza kace to ai shi da ya ba da shaidar makaryaci ne yanzu ka soki shaidar shi kenan ko yanzu amma kun ga wannan fa duk yana komawa ne zuwa ga wata maslaha khassa wani mutum ne ake kokarin ai ƙarya akan shi ko wasu mutane ko makamantan haka amma wannan ya halattar da a iya ƙaryata wancan a tona asirin shi ko to sai malam yace ja'izun bila niza' wannan kowa ya san cewa ba tare da jayayya ba ya halatta to fa ma kana fihi maslahatun amma lil muslimina aula abin da zai zama maslaha ta gaba ɗaya ga al'ummar musulmi shi fi cancanta domin wannan bashi zai bayar naira dubu goma amma wanda za a ba bashi din baya biya wannan aure za a bashi amma dukan 'ya'yan mutane yake wannan kaza kaza sai ya zama kai marmaza saboda maslahar wannan mutum ɗaya ko wasu 'yan mutane kaɗan da za a zalunta sai kai marmaza kai katsalanda ina abin da ya zama wannan zai shafi maslaha ne ta al'umma baki ɗaya to babu shakka idan ana son ganin cikakken bayani akan wannan malam ya yi ishara zuwa ga littafin riyadu salihina na al'imamin nawawi da kuma littafin arraf wat takmil na al'alamatul laknawi gashi na wannan littafin muna da shi har kofi biyu a makarantar nan sannan da kuma littafin raf'ur riba fi ma ya juzu wa ma la ya juzu min al-ghiba raf'ur riba ɗauke kokwanto game da wuraren da ya halatta da wuraren da bai halatta ba sannan da kuma sharhin wannan wurin a cikin riyadu salihina a cikin littafin bahjatun nazirina na Malam Salim Ibn Eid al-Hilali sun tsaya sun tattauna wannan mas'ala kwarai da gaske. To sai Malam ya ce, warawa ibn Abi Hatim bi isnadihi an Bahz ibn Asad qala Abdurrahman dan Abi Hatim ya ruwaito da isnadin shi daga Bahz dan Asad yace law anna li rajulin ala rajulin عشرة دراهم ثم جهده لم يستطع أخذها أخذها منه إلا بشاهدين عدلين da a ce wani zai zama yana da ainihin wato bashi da wani ya ci nashi na dirhami goma shi wanda ya ci bashin ya zo ya musu shi wancan din ya kasa karban haƙƙin shi ya zama ba zai iya karɓe ba sai da shaida ta adilai guda biyu za ka iya zuwa ka ba da shaidar in ka san kana da shaidar ko ba za ka iya ba za ka iya zuwa ka bayar sai ce to fadilullahi a haƙƙo an yi fihi bil'udul to babu shakka addinin Allah shi ya fi cancanta a ce ana karɓan maganar adilai kaɗai in ya zama dirhami goma ko ƙasa da haka ko sama da haka na wani ana son a dawo mai da shi aka ce shaidu guda biyu amma waɗanne iri adilai to addinin Allah shi ya fi cancanta a ce ba za a karɓa ba sai a wurin adilai wa kadhalika yajuzu dhikrul aibi idza kana fihi maslahatun khassa hakanan ya halatta ambaci aibin wani mutum ko wasu mutane idan akwai wata maslaha da za ta shafi wani mutum ko wasu mutane kamar yastashiru fi nikahin aw mu'amala kamar mutumin da yazo yana neman shawararka zai aurar da yan shi ko kanwashi za ta auruwa ne ko wata mu'amala ta kasuwanci ko makamantan haka wa qad dalla alaihi qawlu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama li fatimata binti qais maganar da annabi ya gaya wa fatima yar qais tana nuni zuwa ga haka da ya ce mata amma muawiyata fasu'ulukun la mala lahu mu'awiya da kika ce ya zo neman auren ki to talaka ne ba shi da dukiya da haka in kin aure shi zaki ci wuya wa amma abu jahamin shi kuwa abu jahamin fa fala yaba'ul asa ala atikihi to dukan mata ike yi to yanzu kun ga wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi halayen waɗannan mutane ko bai halatta ba ya halatta amma fa kar ku manta maslaha ce da ta shafi wata mace ita kadai kawai ko an fahimta wa kadhalika istashara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliyan wa usama fi firaqi ahlihi lamma qala ahlul ifki ma qalu lokacin da aka wa Aisha kazafi annabi ya je ya samu ainihin wato Aliyu da Usama yana neman shawara game da yanzu yaya ya rabu da Aisha ko ya rike ta mai Aliyu ya ce Aliyu cewa ya manzan Allah matarka ce waɗannan mutane da suka faɗi waɗannan maganganu mutanen banza ne amma idan kana shakka a kai to sai ka yi bincike to yanzu cewa waɗannan mutane da suka faɗi waɗannan maganganu mutanen banza ne an aibanta su ko ba aibanta su ba an aibanta su amma muƙabilin wata maslaha ta Aisha Allah ya ƙara mata yarda to in ya zama har ya halatta wani ya faɗi haka a matsayin shi na sahabi a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma annabi bai ce a'a kai gulmar su ba ko kun fahimta to sai malam yake cewa balle kuma to a ce ga abin da ya shafi maslaha ta al'umma wa li hadha kana shu'batu yaqulu dan haka malam shu'ba ɗaya daga cikin hamshakan malamai a cikin ilimin jarh wa ta'dil yakan ce ta'alau hatta nagtaba fillahi sa'a ku zo mu yi tsegumi saboda Allah na sa'a guda ku zo mu yi gulma saboda Allah za mu yi gulmar ya'ani nazkurul jarh wa ta'dil wato yana nufin ku zo mu tattauna jarh wa ta'dil mu ce wani mutumin banza ne wani dan giya ne wani mazinaci ne amma duk me yasa za mu yi haka za mu yi haka ne fillahi saboda kare addinin Allah ko kun fahimta jama'a to wannan magana malam shu'uba kenan sai ce wa zakara ibn al-mubarak rajulan faqala yakzibu faqala lahu rajulun ya aba abdurrahman taghtabu ibn al-mubarak abdullahi yace wane wane wane makaryaci ne sai wani yace a ala gafata malam ashe kai ma kana tsaye gumi kala sai yace uskut yi shiru idan lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil idan mun tsaya mun bayyana ba mu da muka sani ta ya za a iya gane abin da yake gaskiya ne daga abin da yake barna ce wa kaza ruya an ibn ulayya annahu qala fil jarh hakanan ibn ulayya aka ruwaito shi ma dangane da al'amarin da ya shafi raunata mutanen da ke ruwaito hadisai yace inna hadha amanatun wannan amana ce cewa da muke wane dan banza ne wane azzalimi ne wane makaryaci ne wane mai mantuwa ne ba gulma bace amana ce laisa bighiba ba tsaye gumi bane ba gulma bace wa qala abu zur'at ad-dimashqi al-imam abu zur'at ad-dimashqi yake cewa sami'tu aba mushir yus'al 'an ar-rajuli yaghlitu yaghlatu wa yahimu wa yusahhifu naji ainihin wato abu mushir ana tambayar shi game da mutumin da ke kuskure a hadisi ko yake kawo rudani ko yake karanta wasu lamba daidai ba faƙala sai ya ce bayyan amrahu ka bayyana al'amarin shi ka ce bai iya nahau ba yana kira'a babu tajwidi yana karantawa ba daidai ba da kuskure a cikin karatun shi faƙultu li abi mushirin to sai abu zur'a ya ce sai na cewa abu mushir atara zalika ghibatan baka ganin haka gulma ce kuma qala la sai ya ce a'a ba gulma bace ba gulma bace haka daidai ne yin haka din jama'a kun ji ma'ana mutumin da a wajen karatun shi baya jan bakin daidai baya kula da alqawaid annahawiyya baya kiran sunayen malaman hadisi daidai ba cin naman shi akai ba ba gwasale shi akai ba amma ana kokarin a bayyana abin ne sai dai ana son faka san waɗannan abubuwan dukkanin su innamal a'malu binniyat babu shakka in ka yi su da nufin ka gwasale shin ne ka nuna bai iya ba ka nuna kai ne ka iya ka ci mutuncin shi ka ci zarafin shi to wannan kuma mugun aikin ka ya koma ga muguwan niyya ka ta koma ga mugun aikin ka amma a'a mecece manufar manufar ita ce kai kariya ga addinin Allah to anan babu laifi jama'a don haka wane yana da'awar cewa shi malamin hadisi ne yo aiko sunayen mazajen ma bai iya karanta su ba ku ji yadda yake karanta siyar na al'ada wa tahammul ku ji yadda yake kaza ai ba daidai bane to wannan ba gulma bace domin wannan difa'i ne an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وروى أحمد بن مروان المالكي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عبد الله بن أحمد بن حنبل يتي جاء أبو أيوب آه الإمام أبو أيوب النخشبي الإمام أبو أيوب النخشبي ya zo ila abi zuwa ga babana Ahmad ibn Hanbal faja'ala abi yaqulu sai babana ya rinka cewa fulanun da'ifun wa fulanun thiqa wana mai rauni ne wana ku amintacce ne faqala abu ayyuba sai abu ayyuba an-nakhshabi din can sai yace ya sheikh ala gafarta mala la taghtabil ulama karka rinka cin naman malamai mana qala sai yace faltafata abi ilaihi sai babana ya waiwayo gare shi faƙala sai ya ce wai hak kai canka tur da tunani irin naka hadhihi nasihatun laisa hadha riba wannan nasiha ce ba riba ba ce imam ahmad ibn hanbali ke jama'a mun fahimci wannan da kyau wa qala muhammad ibn bandar ko bandar muhammad ibn bandar sabbak al-jurjani shi ko ce waye qultu li ahmad ibn hanbal nace wa ahmad dan hanbal innahu ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب والله ألقى فتمالا أبني من نوي ظن وانا نادروني وانا مكر يتيني قال أحمد في أحمد يتي إذا سكت أنت وسكت أنا إن كي كي شرو نيماني شرو فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم تو يوشوان دبي سني با zai san abin da yake ingantacce da abin da ba mai inganci ba da ni da kai mu muka sani kai kai shiru ni in yi shiru kai kana jin nauyi ni ina jin nauyi mun ja baki mun yi shiru to ya za a yi jahili ya sani shi yasa ya kamata jama'a matakin farko ɗaliban ilimi su fara gane wannan tukuna kafin a kai zuwa ga ammatul ammawa waɗanda su galibi su ne suke da galibin irin wannan tunanin alkillatun nadira daga cikin ɗaliban ilimi da waɗanda suke ba su nuna a cikin harkar malanta ba su ne suke da tunani irin wannan cewa ai wannan gulma ce ai wannan tsegumi ne amma malamai waɗanda suke muhakkikai irin su imamu ahmad da limamai na musulunci ba su da shakka akan cewa wannan nasiha ce kuma wannan amana ce dole ma a idar da ita ina fata an gane wa qala isma'il al-khutabi al-imam isma'il al-khutabi shi ko cewa yi haddathana abdullah ibn ahmad abdullah dan ahmad dan hanbali yace qultu li abi na cewa babana ma taqulu fi ashab al-hadith me zaka ce game da malaman hadisi ya tuna sheikh sai su zo wurin malami la'allahu an yakuna murji'iyan me yiwa malamin ya zama ba murji'e ne yana ganin cewa imani ya isar ba sai da aiki ba shine murji'i wato matuƙar ka faɗi la ilaha illallahu ko ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji ba komai kai mumini ne mai cikakken imani domin aiki ba yi daga cikin ayyukan ba shi daga cikin imani tunda ka faɗi da baki magana ta ƙare to me yiwa shi malamin ya zama yana da irin wannan muguwa aƙida au shi'iyyan ko kuma ɗan shi'a ne abin da ake nufi da ɗan shi'a a nan rafidi mai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama au fihi shay'un min khilafi sunna ko kuma yana da wata aqida dai wadda ta saba ma sunna akwai malamin da yake ba shi ɗan shi'a ba ɗan shi'a bane ba murji'i bane bai dangantu zuwa ga wata ƙungiya ba kuma wasu aƙidoji ba su tattaru ba yana nan malamin ahli sunna amma yana nan da wata ɗabi'a wadda take ala khilafis sunna ana samun haka in san wannan na daga cikin matsalolin malaman ahlus sunna a Najeriya bai danganci zuwa ga wata ƙungiya ta bid'a ba amma za ka ji shi da wasu kalmomi ko wasu maganganu ko wasu afkar waɗanda suke waɗannan afkar ɗin sun saba sunna to bi mujarradin wannan ba za ka iya cewa ya zama khawarij ko ya zama murji'i ko ya zama shi'i a'a yana nan ahli sunna sai dai fihi shay'un min khilafi sunna sai malam yace a yasa'uni an askuta anhu am uhazzira anhu ya halatta gare ni in yi shiru ko kuwa in tsoratar game da shi fa qala abi abdullahi yace sai babana ahmadu dan hanbali yace in kana yad'u ila bid'atin in ya kasance yana kira zuwa ga wata bid'a wa huwa imamun fiha ya zama jagora a cikinta wa yad'u ilaiha kuma yana kiran jama'a zuwa gare ta qala sai imamu ahmad yace na'am tuhazziru anhu a irin wannan halin zaka tsoratar game da shi zaka bayyana wa mutane irin tattaruwar munanan aƙidojin da suke tattare da shi idan kun gane wannan jama'a kenan yanzu ashe ba wai duk wanda yake da bid'a bane kan za a tashi ana bayyana sai wanda ya zama bid'a shi tana da hadari ga ɗaliban ilimi ko ga al'umma ammatul ammawa amma bid'a shi ta keɓance shi baya zama ga mutane suna sauraren shi mutane ma ba su san da shi ba sai wana nan gefe guda me yasa baka zo ka ɗago sunan shi ka zo ka ne mai raddi daga nan ya zama kai ne yanzu za ka yi ishada da bid'a shi a wurinka za a fara ji kun san da yawanci mutanenmu suna da irin wannan ya zama kafin a ji labarin bid'a tashi a bakin shi sai zama ku ahli sunna ku ne za ku zo garin raddi kuma bid'a tashi bata bayyana ba shi ba malamin kowa bane shi ba imamin kowa bane ba wanda ke sauraren shi da sai ku bar shi ya mutu haka da bakin cikin shi da bid'a shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun dai ji wannan wannan bayanai ne masu ainihin ɗan tsawo amma duk da yake gaba-gaba ne al'imamu turmizi ya yi su haka za mu bi su a hankali insha Allah ta'ala Allah ya taimaka to gashi nan sai yake cewa wa qad kharraja zalika kullahu abubakar al-khatib fi kitab al-kifaya al-imam al-khatib al-baghdadi shi ya fitar da waɗannan riwayoyi gaba ɗaya da mu karanta su a cikin littafin shi al-kifaya fi ilmin riwaya ina nan muna da shi mujallad biyu insha Allah wa ghayruhu min a'immatil huffaz da waɗansu kuma daga cikin manya-manyan limamai mahaddata malam ibnu rajab ya ce wa kalamu salafi fi hadha yatulu dhikruhu jiddan maganganun malaman farko akan haka in aka ce sai an ambace su gaba ɗaya to wallahi za su zama suna da tsawo malaman farko sun yi maganganu masu yawa akan haka to abin da nake gani jama'a wani sabon aiki zai bullo a ajin nan shine tun da dai littafin nan ya zama nuskokin da muke da su kenan guda biyu to gaskiya ire-iren waɗannan wuraren masu muhimmanci idan na nazarto su na za a karanta su ya kamata a rinka yin photostat ɗinsu tun da wasu wuraren ba su wuce shafi biyu ko uku ba yanzu kun ga kamar wannan gaba ɗaya shafi ɗaya biyu shafi uku ne gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa zakara al-khallal عن الحسن ابن علي الإسكافي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة وأن مالني ميسونا أينه واتو الحسن لن علي الإسكافي يتناتا بي أحمد لن حنبلي mecece ma'anar giba ne ala gafata malam menene gulma mecece tsegumi kala sai ce idza lam turid aibar rajuli idan har baka nufi aibanta mutum ba قلت سينتي فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ to sai yanzu malaman hadisi na cewa wane bai ji daga wane ba kuskure ne ko ƙarya yake yi ko kuma wane ba daidai yake riwaya ba kala sai yace lau tarakan nasu haza da mutane sun bar wannan sun daina faɗin aibin masu riwaya lam yu'rafu sahihu min ghairihi da ba a san menene daidai daga abin da ba daidai ba saboda wannan ba shi daga cikin abubuwan da in an faɗe shi za a ce an yi gulma wannan ba gulma ba ce to abin da nake so mu gane a nan na daga cikin galibin tambayoyin za ku ji wa ake wa imamu ahmad ko saboda yana daga cikin a'immatul jar'i wa ta'dil me yiwa su kansu ɗaliban sai suka fara fahimta anya wannan ba gulma kuma malam ya koma ba ko kun fahimta jama'a lokacin da muka yi kasusuwan nan na gulma da suka yaɗu an ta bugo waya a cewa to ai malam kai ma kana cewa malam wane ya yi kaza malam wane nufi ba gulma ba ce wannan mun ambata a cikin kasar ɗin gulman da kaji da kyau na fahimci haka ne sakamakon waɗannan abubuwa shine ka yawaita magana game da wasu waɗanda mu fa yanzu waɗannan mutanen da ake cewa wane makaryaci ne mu kalmomin ba sa shiga jikinmu saboda ba mu san su waye ba amma wani limamin juma'a ne wani shi ya ɗaura auren mataka ka ji an ce makaryaci akan mimbari ko kuna fahimta jama'a irin yadda yanzu in na ce wane shugaban kungiya kaza sai wani ya ji kamar kwaran kwasa ce ta sauka a tsakiyar kan shi haka ne su ma suke ji amma mu yanzu da bamu rayu da waɗannan din ba gani muke wasu ƴan ƙwaya ne dama imamu ahmad yake cewa a wane makaryaci ne a'a mutane ne da rawani a kansu da sanda da mimbari suna limancin mutane dubu za su iya fatawa a tada hargitsi a gari so ina son ku fahimci wannan da kyau dan idan ba haka ba wallahi ko ba za ka gane ma'anar jarhi wa ta'dil ba dan in dai kai kana sauraron waɗancan yan iska da suke taruwa a bakin silma irin su ne sun ruwaito hadisai za a ce a dan iska ne makaryaci ne to dama wannan kana buƙatar ma a faɗi ne tun ko kun fahimta dan haka ko daga ciki za a ce ala gafata malam kana gulman malamai ibnu mubarak ba haka tagtabul ulama tubayyinu aibal ulama malamai haka yanzu suke cewa ki ai kai ma kana zagin malaman mu kana kana cewa malaman mu sun yi kaza sun yi kaza eh so ya kamata ina son ku fahimci wannan magana dan a yanzu a cikin duniyar salafiyuna ma tukuna a yanzu da muke magana Rabi' ibn Abdul Hadi al-Madkhali yana fama da wannan matsala sai yayi ke kiran sunan manya-manyan mutane ya ce wane kaza ne wane kaza ne ya rubuta ya ai ai wannan aikin jarhu wa ta'dil ne ina so zan zo in bayyana mana wannan matsalar da take faruwa a yanzu a yanzu wanda sai da ta kai fa daga Madina an da da Rabi'u Makka daga Makka aka ce koma kaza saboda ya dubo wasu manya manyan malamai a Saudi Arabia ya ce wane makaryaci ne wane eh kuma ganin shi makarya yake yi wallah haka muna zaune da samir kawai ne magana wani ce rabu da shi ce makaryaci ne cewa ne ce makaryaci ne so ina son ku gane yadda ake ji ne mutum ne za shi da rawani da makawuya kamar daga saman bakwai na ya rabu da shi ce rabu da shi ya ce makaryaci ne ce wani da wani fahimci makaryaci ne duk ƙarya yake rubuta yake je kaka duba kaza da kaza da kaza ƙarya ƙarya ne so ina son ku fahimci wannan ne dan karka fahimta wai waɗannan yan yan solution ne sa imamu ahmad suke ƙaryata ulama'u ne dan ka san irin abin da kai ma kake fuskanta shine dan shugaban kungiyar ku ko limamin masallacin ku yayi ƙarya wannan bai canza ba kai zaka ce makaryaci ne kai tsaye wani ai makaryaci ne to kana yakzibu eh iyalin sunari to da ina son mutane wato ina son ku gane hakikanin sura abin ne fa dan baka suranta haka ba ko to ka kuskure hakikanin jarhu wa ta'dil in dai kana ganin dama yan iska ne kawai masu a'a galibi ga su ga su da irin shi zaka ji ai Allah madaukakin sarki ya kiyaye yake cewa wa kharraja al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya ainihin fitar min tariq al-hasan ibn rabi' qala al-hasan dan rabi' yace qala ibn al-mubarak عبد الله بن مبارك يتي المعلى ابن هلال هو المعلى بن هلال شيما دين شيني دي إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب shi din ne da kuka sani wannan limamin nan da kuka sani al-mu'alla dan hilal shi din fa ba wai wani ba sai dai duk sanda aka zo harka hadisi ƙarya yake yi fa qala lahu ba'd as-sufiyya sai wasu daga cikin sufaye suka ce da shi ya aba abdurrahman tagtabu ka san ko ina sufaye rudani ne da su ku duba tun zamanin ibn mubarak gashi sai duk inda suke su yan rudani ne sai su kokarin kumbura magana kake cin naman mutane sufi sufi matsala ne wallahi wallahi tallahi sufaye matsala ne kake cin naman mutane kala sai ce uskut ki shiru idan lam nubayyin كيف يعرف الحق من الباطل in da muka sani ba mu bayyana ba yaushe ko ya za a iya sanin gaskiya daga abin da yake barna ne au na hawi haza ko kuma ya faɗi wata magana makamanciyar haka ka duba fa al-imam al-baihaqi ne ya ruwaito tun lokacin ku dubi sufaye yadda suke ba su da tamyizi ba sa iya bambance gulma da abin da ba gulma ba wannan asarin yana nan al-khatib ya fitar da shi a cikin littafin al-kifaya to sai malam ibn rajab ya ce وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمع الحسن يقول إياكم ومعبدا الجهنية فإنه ضال مضل kun san mun ji wasu maganganu da Tirmidhi ya ruwaito game da ma'abar ko da sai malai yace waɗannan maganganun da shi Tirmidhi ya faɗi ai an samu ainihin marhum ya ruwaito daga mahaifin shi da baffan shi sun ji alhassan ɗin ma yana cewa jama'a ku yi a hankali da ma'abad aljuhani mutum ne makaryaci kuma mai batar da jama'a warawahu aidan hammad ibn zaidin an abi talha an ghailana ibn jaririn sami'tu alhasana yaqulu yace naji alhassan yana cewa la tujalisu ma'abadan kar ku sake ku zauna da ma'abad fa innahu dallun mubillun maƙaryaci ne mai ɓatacce ne kuma mai ɓatar da jama'a warawa nu'aym ibnu hammadin an ibn al-mubarak yace anba'ana ribahu ibn zaid sanani an ja'far ibn muhammad ibn abbad an طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل فقال معبد كذب عليّ Tawus ya ce wa ainihin wato ma'abad kai ne da kake ƙarya kana danganta wa Allah maɗaukakin sarki sai shi ma'abadin ya ce ƙarya aka yi mini ina fata an gane to gashi nan shi wannan malami ainihin wato Profesa Nuruddin Itar yake cewa ma'abad aljuhani tabi'iyyun kana ra'as alqadariyya shine jagora shine shugaba na masu bin aƙidar ƙadariyanci wato wanda ke musun ƙaddara وأول من تكلم في نفي القدر قدر بالبصرة kuma shine wanda ya fara ainihin wato magana game da kore kaddara a ƙasar basra ka karanta hadisi na biyu cikin sahihu muslim ko hadisin farko ma cikin sahihu muslim wanda shine hadisi na biyu a cikin arba'una hadis da cikakkiyar riwayar ka karanta sharhin al'imamin nawawi da sharhin malam Muhammad Ali Adam zaka ji tattaunawar da malaman suka yi wannan ma'abad shine ya fara bayyana a ƙasar basra ya ce allah bai san abin da za a yi an jima ba balle gobe balle baɗi imamin nawawi da ya gama maganganu dangane da wannan aƙidar sai ce to waɗannan su ne asalin miyagun ƙadariya waɗanda malamai sun tabbatar da cewa kafirai ne sai ce amma yanzu sun ƙare babu irinsu sai dai waɗannan aƙidoji su ne suka warwatsu a cikin jahamawa da mu'tazila da ainihin makamantansu waɗanda za ka ji suna inkarin wasu abubuwa ko da ba kai tsaye ba ne amma daga ƙarshe za ga abin shi ma yana bayuwa zuwa ga haka wato abin theory ne nazariya ce idan wane ya ce Allah bai san abin da za a yi an jima ba yana kore ilimin Allah mustaqbalan haka ne haka ne to ilimin Allah siffa ce ta Allah ko ba siffa ba siffa ce to yadda ya kora wannan siffar in kuma wani ya zo ya ce Allah ba a sama yake ba sai ka danganta domin duk menene ne kore siffa ce ta Allah sai dai ba siffa ɗaya suka kore ba da wanda ya datse maka kunne da wanda ya datse maka yatsa duk dai datsa suka kuma da'a suka cire maka saboda haka asali ina son ku natsu da kyau ku fahimta dan so da dama sai a ce to yanzu eh waɗannan aƙidojin da kuka dage kuna ta bayyana ɓarnarsu yanzu ina masu su ina waɗannan aƙidojin sai a ce sun canza salo ne ga inda suka bayyana ya kamata ku fahimci wannan da kyau to shine sai malamin yake cewa lakinnahu saduqun wa qawluhu kuziba alayya laysa yasihu sanaduhu ilayhi yace wannan magana ma da yake ƙarya aka yi mini din bata inganta ba zuwa gare shi yace ka duba tarjama shi a farkon ainihin wato tarihin shi a farkon kitabul iman na sahihu muslim sharhin imamun nawawi da kuma wannan sharhin da na faɗi na malam ali adam da littafin mizanul i'tidal na al-imamun abin nan الذهبي da littafin tahzib at-tahzib ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi nan sai yake cewa wa amma takal wa amma takallumu sa'id ibn jubair fi falq magana da sa'id dan jubair game da falq fa sai yake fa min tariqi hamad ibn zaid tirmidhi ya samo ta ne ko kuma an ruwaito ta ta hanyar hamad dan zaid an ayyuba daga ayyub qala yace ra'ani sa'id ibn jubair مع طلق ابن حبيب سعيد بن جبير يا جن تارد طلق بن حبيب فقال سيشي ألم أرك مع طلق بنغن كتازي تارد طلق أزنبا لا تجالس مكك ساك زمادش وكان طلق طلق إن يكسن رجلا صالحا متن كريكي نفا لكنه كان ير يرمى بالإرجاء سيدي أنجي فيش دا أكيدا تإرجائي ba a zama da mai bidi a kenan amma fa ina son ku ji kalmar farko aka ce ne kana rajulan salihan mutumin kirki ne zaka ji wani wurin an ce yana ibada yana sallolin dare yana hadda alqur'ani duk wannan na daga abubuwan da suka ta rudan mutane game da su Khomeini game da su Muhammad Yusuf yan Boko Haram da sauransu ta ce mutanen sun haddace alqur'ani sun yi kaza waɗannan sufaye sai ka ji sun ce idan mu yan bid'a ne yanzu Allah ya ɗauki ƙur'anin shi sukutun da guda mai tsarki ya saka a cikin ɗan bidi'a kenan to ya za a yi da kuma kiristan da ya haddace ƙur'ani wata amsa ce kai za ka bayar a matsayin an ce maka muna yan bidi'an kana ce mana yan bidi'a mun yi kaza mun to ga zuzurutun kafiran da baka tantama akan kafircin su sun haddace ƙur'anin su ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan kenan sai ce wa amma takallumu sha'abi wan nakha'is al haris al a'war wato yana takharijin waɗannan maganganun da al-imamu tirmidhi ya kawo su ne mu'allaqat ba tare da ya kawo isnadojin su ba sai ce faqad zakarahu muslim fi muqaddimati kitabihi imam muslim ya ambace su a muqaddimar littafin shi in Allah ya so mu yiwa nan da baɗi mun dawo da karatunmu na sahihu muslim wanda muka fara kusan shekara 12 ko 11 da ta wuce a tudun jiko in muka zo za mu tsaya muqaddimar sahihu muslim tana ɗauke da ilmomi ilmomi na jarhu wa ta'dil da bayanai waɗanda ɗaiɗaikun littattafai ne zaka samu a ciki zaka ga duk waɗannan maganganun da ɗarurukan su suna nan a ciki imam muslim ya yayi magana akai to imam muslim ya ruwaito wannan magana min tariqi za'ida an mansurin wal mughira an ibrahima daga ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai yace anna al-harisa اتهم أن تهمت الحارث الأعور ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا أو رواية وشعبي شوايي حدثني الحارث الأعور حارث الأعور يا باني حديثي وكان كذابا سيدي كما كيشو مكريشيني ina fata an gane to duk waɗannan abubuwan abin da suke nunawa shine ne suna nuna babu shakka dukkan mutumin da yake makayyaci wallahi ko ya karantar da kai karatu wajibi ne ka fito ka bayyana ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai mu koma cikin ainihin matanin karatunmu to sai imamu turmizi bayan da ya gama kawo waɗannan maganganu jama'a yanzu kuma zai fara kawo ainihin wato tabbacinsu a aikace ya kawo ƙa'idojin a wurin malaman salaf ko to yanzu zai kawo tabbacinsu kuma a aikace sai ya ce wa akhbarani muhammad bin isma'ila حدثنا محمد بن يحيى ابن سعيد القطان حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف يحيى بن سعيد واتو محمد بن يحيى بن سعيد القطان يتي حدثني أبي بابانا يا كرنت الدني قال يتي سألت سفيان الثوري نا تنبي سفيان الثوري وشعبة دا شعبة ومالك بن أنس دا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة دا سفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة mutumin da ya zama akwai tuhuma dangane da shi mece ce ma'ana akwai tuhuma dangane da shi shine an tabbatar ya wa mutane karya to sai da ana tuhuma shi game da yi wa annabi karya au ba'af ko kuma akwai rauni game da shi askutu au ubayyin in yi shiru ko in bayyana kalu sai suka ce bayyin ka bayyana duk waɗannan malaman gaba ɗayansu sufiyani sauri sufiyani bin uyaina shu'uba malik duk gaba ɗayan suka ce karkan shiru ka bayyana قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون أكا تنبي وانا مالني يحيى بن آدم يتي قيل لأبي بكر بن عياش أكا تي ومالا أبو بكر بن عياش إن أناسا يجلسون wasu mutane suna kafa majalisi suna zama domin karantar da ilimi wa yajlisu ilaihimun nasu kuma mutane suna taruwa su kewaye su wala yasta'hiluna ba sa tsayawa su nuna tukuna ba sa tsayawa su kware ba su da ahaliya ta karantarwar kala sai yake fa kala abubakar ibn ayyashin sai abubakar dan ayyashin yake cewa kullu man jalasa duk wanda ya zauna kam jalasa ilaihin nasu mutane za su kewaye shi wanda ya zauna zai zama zai karantar mutane za su zo amma wa sahibu sunna idza mata ahya Allahu zikrahu wanda yake akan sunna idan ya rasu sai Allah ya rayar da ambatan shi duk waɗannan jama'ar da suka taru sai su je su ta bada labari sai Allah ya rayar da ambatan shi wal mubtadi'u shi kuwa dan bid'a fa la yuzkaruhu ba a tuno shi yana mutuwa ya mutu tare da bid'a shi kenan ashe kar ku damu dan an kulla wani majalisi ana faɗin kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza abin da za ku duba sunna ce ta kafa majalisin fahami'an amma a ba sunna ba ce ta kafa majalisin bid'a ce ta kafa wallahi kada wanda ya damu jama'a ba inda abin zai je ko kun fahimta jama'a قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم ابن سير عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد أزامن فرقو زامن النبي دا أبو بكر دا عمر waɗannan su ya ta'abiri da zamanin farko kafin fitina ta faru don waɗannan zamanin ba a ga wata fitina ba ko misala zarrati ma'ana ba a sami civil war ba civil war shi ake kira fitina faɗan musulmi da musulmi a zamanin annabi bai faru ba a zamanin abubakar bai faru ba a zamanin umar bai faru ba musulmi ba su rabu biyu sun koma suna yaƙar junansu ba don haka a waɗannan zamunna na farko ba a tambaya game da isnadi duk wanda ya zo ya ce maka annabi ya ce kaza kawai sai ka karba ka ci gaba da aiki falamma waqa'atil fitna amma yayin da fitina ta faru gashi a ƙasa malamin yace hiya maqtal usman radiyallahu anhu kisan sayyidina usman shi ya ta'abiri da fitina sa'alu sa'alu anil isnadi sa'alu anil isnadi sai suka koma suna tambaya game da isnadi likai ya akhudhu hadisa ahli sunna domin su karɓi hadisin wanda ke bin sunna wa yad'u hadisa ahlul bid'a dan su bar ainihin wato hadisin wanda yake yin bid'a ina fata an gane su karɓi hadisin mai bin sunna su watsar da hadisin wanda yake bid'a kenan yanzu kalmar ahlus sunna jama'a akwai ta kenan tinka tinka tun ko babu wannan abin da muka karanta fa yanzu kaga a cikin littafin Tirmidhi ne sannan kuma muslim ma ya ruwaito an samu wani zindikin ɗan shi'a ne a ƙasar nan fiye da shekara goma suna tattaunawa da wani malami wanda lokacin bai nuna game da ya ake tattaunawa game da 'yan shi'a ba sai kawai sai shi ɗan shi'an ya zurma shi cewa ita kalmar ahli sunna ma kafin zamanin ibn taymiya ba ba a taɓa jinta ba ba wanda ya taɓa faɗin ta madadin ya jawo sahihu muslim ya ce yanzu wannan sahihu muslim ya yi ga kalmar duban ta ga ta nan birjik biyar fito da irin wannan wuri don haka me ake nufi da ahalin sunna shine muqabilin dan bid'a ina fata an gane wa haddathana muhammad ibn ali ibn al-hasan qala samitu abdana yaqulu qala abdullah ibn al-mubarak imam at-tirmidhi yarwaito da isnadin shi har zuwa abdullah dan mubarak yace al-isnadu indi min ad-dini ni a wurina isnadi na daga cikin addini laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a ba don isnadi ba kuma wanda ya so da ya faɗi abin da ya so fa iza qila lahu in aka ce da mutum man haddasaka kai wa ya gaya maka ko ko kun fahimta baqiya haka ne haka yazo ana ku eh yake cewa in aka ce da mutum wane ne ya ainihin wato gaya maka kai shikenan sai ya shiru wannan zai zama shine ma'anar bagiyar ma'ana sai ja bakin shi shiru shikenan bai da tacewa قال حدثنا محمد ابن علي أخبرنا حبان أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان أو أركان من آجر da aka ambaci hadisi ga Abdullahi dan Mubarak sai sai kai wannan hadisi yana buƙatar sai an sanya sai an saman mishi arkan bangaye ko fandisho na ainihin ajur na ainihin siminti ya'ani annahu da'afa isnadahu wato ya raunata isnadi wato salon magana ne da aka ambaci hadisi sai ce ka wannan hadisi yana buƙatar ainihin wato bangaye na siminti ko kuma jar ƙasa jan gargari wato abu wanda yake irin jan siminti ɗinnan da ake cewa jan bulo da makamantansu to duk abin da kaji ana magana haka ba da ƙarfi kenan yana bukata a tokara mishi ina fatan mun gane قال حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري والروحة بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب alami shine wa abdullahi dan mubarak ya yi watsi da hadisansu an fahimta jama'a za mu dawo mu tattauna duk waɗannan abubuwa fa a cikin sharhin in Allah so za ga yadda ibnu mubarak ya bayyana kuma kai ka ɗauki sunayen waɗannan mutane ɗaiɗaiku ka tafi cikin lisanul mizan da mizanul itidal ka je kai bincike game da su zaka ga menene tattare da su zaka ga menene tattare da su sai ce والحكم غاشا قسي يجي قال ابن رجب في شرحه الظاهر أنه الحكم ابن عبد الله ابن سعد الأيلي وتوشي الحكم إن روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه ترمذي da kanshi ya ruwaito hadisin shi a cikin kitabun riqaq sannan kuma sai ya bar hadisin wa ubaybin an fahimta wal hakam an fahimta rawalahu hadisan wato abdullahi dan mubarak tirmizi ne ke magana ai daga cikin waɗanda aka yi magana a kansu akwai alhakam ko to shi hakam ɗin sai malam yake cewa amma fa dan kaga an ce wal hakam wa hubay ko wa wa hubayyibin ko kun fahimta to shi ainihin hakam din nan ko kun gani abdullahi dan mubarak ya taba ruwaito hadisi daga wurin shi amma kuma daga baya sai watsar da hadisin wa hubayyibin din nan sai yace la adri shi wannan hubayyib din nan yace ban san shi ba kashi a ƙasa sai malam yake cewa rawa anhu qawlan lahu fi zuhudi yace ibn mubarak ya ruwaito wata magana tashi ta shi hubayyib din ba hadisi ba a cikin kitabuz zuhud akwai kitabuz zuhud na al-imam abdullahi ibn mubarak ya can muna da shi a makarantar nan to a cikin wannan littafin abdullahi dan mubarak ya ruwaito wata magana ta shi wannan hubayyib din amma an ana ce maka tirmidhi yana cewa a cikin ainihin kitabun riqaq akwai wani littafin ma na ibn mubarak duk suna nan ya ruwaito amma da ya ruwaito sai ya bashi daga baya daina karɓai daga gare shi kaga wannan wata fa'ida ce wadda mai yiwa in ka karanta waɗannan littattafan na ibn mubarak ba za ka ganta ba tirmizi daga baya ne yake bayyanawa don karka ce to me yasa ibn mubarak ya magana akan waɗannan mutane cewa ya bar hadisin su me yasa ya ruwaito kuna fahimta jama'a me yasa ya bari din kuma ya ruwaito ya ce a'a ai da farkon al'amari ne ya ruwaito amma daga baya din ya bari قال أحمد بن عبد وسميت عبدان قال كان عبد الله بن المبارك قرأ حديث بكر ابن خنيس وكان آخر هكذا وكان آخرا وكان هكا أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره aka ce abdullahi dan mubarak ya kasance ya taɓa karanta hadisan bakar dan hunais an fahimta wa kana akhiran idza ata alaiha amma daga baya daga ƙarshe sai yazo in yazo kan hadisan nan a wa kana akhiran yawa wa kana akhiran yawa ya kasance amma daga ƙarshe idza ata alaiha a arada anha in yazo kan waɗannan hadisan sai ya kauda kai ya watsi da su wa kana la yazkuruhu baya sake ambatan shi gashi a ƙasa nan ma yace rawa anhu hadisan fi kitabihi al-jihad fala'allahu fala'alla tarkahu ta'akhuran an ta'alifihi me yiwa barin shi da ya shine yazo daga bayan rubutun da ya rubu a littafin shi na kitabul jihad ya ruwaito da gare shi to barin fa shine magana da na faɗi me yiwa bayan ya ruwaito ya rubuta littafin ne littafi ya shiga duniya daga baya kuma ya watsi wannan shi ya kamata a yi fahimta akai قال Ahmad. وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله هكذا ابن المبارك رجلا يتهم في الحديث almajirai ko kuma malamai suka ambaci sunan wani mutum wanda ake tuhumar shi game da hadisi suka ambace shi ga abdullahi dan mubarak faƙala sai ibn mubarak ya ce la'an aqta at-tariqa in zama dan fashi da makami ko in yi fashi da makami a habbu ilayya min an uhaddisa anhu ya fi soyuwa gare ni ya fi sauƙi in yi fashi da makami da ruwaito hadisi daga wani ku ji fa jama'a yana numan yana son ya nuna maka nauyin mugun halin shi in ba haka ba malami irin wannan ya ce fashi da makami ya fi sauƙi to ina son ne don ku fahimci waɗannan ka kira su mubalagat ko ka kira su ko me za ka kira su amma malaman na ƙoƙarin ka fahimci munin da ke tattare da waɗannan mutane ne wa akhbarani Musa ibn Hizam qala sami'tu Yazid ibn Harun yaqulu la yahillu li ahadin an yarwiya an Sulaiman ibn Amr an-Nakhai al-Kufi bi halatta ba inji Yazid dan Harun ga wani ya ruwaito hadisi daga Sulaiman dan Amr mutumin ainihin Kufa wannan magana ka same ta a cikin littafin alkamil fi du'afa'ir rijal na al-imamu ibnu adiyin al-jurjani gashi nan muna da shi a mujalladin shi na hudu shafi na ɗari biyu da talatin waɗannan littattafan ina son ku na eh ɗari biyu da ashirin waɗannan littattafai da muke karanta ina son kusan cewa suna matsayin kamar hand out ne wato kamar wasu muzakkirat ne hakikanin duk abubuwan da kake karanta a matsayinka na ɗalibin ilimi kana buƙatar ka koma wasu manya-manyan littafai ka je ka yi karatu a kansu dan nan ana kawo maka ghaidun min faidihi dan wani yanki ne kaɗan ake kawowa حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب بن جابر الجعفي أبو حنيفة يتي بن تبغن وند يفي جابر الجعفي قريابا ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح بن كما تبغن وند يفي عطاء ابن أبي رباح فللابا سمعت الجارود ترمذي يتي ناجي مالا جارود يقول أنا تيوا سمعت وكيعا ناجي وكيع يقول أنا تيوا لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث هكذا بعدن جابر الجعفي با لكان أهل الكوفة بغير حديث دا يا زما متانن ainihin kufa da sun kasance ba tare da hadisi ba to mecece ma'ana wannan maganar bari mu ji ta gaba yace walaula hammadun ba dan hammadu ba kuma lakana ahlul kufa bighairi fiqhin da mutanen kufa sun zama babu fikihu me yake sa nuna maka jabir yana da hadisai da yawa kamar yadda hammadu yake da fikihu da yawa haka ne to in ka karanta muqaddimar sahihu muslim za ga cikakken sharhi game da wannan da suna ruwaitowa daga jabir al-ju'afi amma da yazo ya kawo aqidar cewa ainihin wato rija'a aqidar cewa aliyu zai dawo ƙarshen duniya shine sai suka yi watsi da shi yasa duk wanda yake sauraron wannan kaset din yaje ya saurari kaset din karshe da muka yi karatu ina jin zai zama na goma kenan ko na nawa na ainihin tadwini sunna mun tattauna wannan mas'ala ɗaya bayan ɗaya na sha biyu mun tattauna wannan mas'ala kaset na goma sha biyu na tadwini sunna mun ɗibo mun karanta game da su wato kenan wannan na ƙara tabbatar da abin da muka wuto a baya shine me mutanen nan fa masu riwayar hadisai ne ba wai 'yan iskan gari ba ne kaji ana cewa ba dan shi ba da mutanen kufa sun kasance ba su da hadisi ba dan wannan ba da mutanen kufa sun kasance ba su da fiqihu to kenan me yake nunawa yana da hadisai da yawa wannan yana da fiqihu da yawa amma wancan mutumin banza ne jama'a kun fahimta wa sami'tu ahmada ibn al-hasan naji ahmad dan hasan ya kula yana cewa kunna inda ahmad ibn hanbal muna zaune wurin ahmad dan hanbal fazakaru man tajibu alaihi aljuma'a sai almajirai suka ambaci mutanen da sallar juma'a ta wajaba a kansu fazukira fihi an ba'da ahli ilmi min at-tabi'ina wa ghairihim daga cikin waɗanda ainihin wato ake ambato sai aka ambaci wasu daga cikin ainihin malaman tabi'ai da waɗansun su ma faqultu sai nace fihi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadith ai akwai hadisi ma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala sai yace an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qultu na'am nace kwarai akwai hadisi ma حدثنا حجاج بن نصير حدثنا ابن حدثنا المعارك ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم aljuma'a ala man awahu layl ila ahlihi juma'a tana wajaba ga wanda ainihin wato dare yayi mishi yana tare da iyalan shi ma'ana in dai ka kwana a gidanka to juma'a ta wajaba a kanka qala faghadiba ahmad ibn hanbal da ahmad dan hanbal ya ji wannan hadisin sai ya fishi wa qala sai ya ce istaghfir rabbaka marrataini ka roki gafara ubangijinka har sau biyu to me yasa imamu Ahmad ibn Hanbali ya ainihin yi fushi me yasa kuma yace ka roki gafara ubangijinka a kawo hadisi kai ne kai magana aka ce ai ba ala gafata mala hadisin annabi ma ya daidai da magana ina hadisin aka kawo sai kuma kace sai ya fushi me yasa kuma Imam Ahmad yace a roki gafara sai yace wa inna ma fa'ala hadha Ahmad ibn Hanbal li'annahu lam yusaddiq hadha an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama li da'fi isnadihi saboda raunin isnadin shi yasa Ahmadu bai gaskata wannan magana daga Annabi ba wali annahu lam ya'rifu an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma bai san wannan hadisin daga Annabi ba wal Hajjaj ibn Nusairin shi Hajjaj dan Nusairin din nan yudha'afu fil hadisi ana raunata shi a hadisi wa Abdullah ibn Sa'id al-Maqburi Abdullah dan Sa'id al-Maqburi da'afahu Yahya ibn Sa'id al-Qattan jiddan fil hadisi yahaya dan sa'idu al-qattan ya rauna tashi kwarai da gaske a hadisi ba fa sa'idu al-maqburi din ba dan shi abdullahi sai ce fa kullu man ruwiya anhu hadithun mimman yuttahamu duk wanda aka ruwaito hadisi matuƙar shi mutumin yana daga cikin waɗanda ake tuhuma au yudha'af li ghaflatihi ko kuma ake raunata shi saboda ghafalar shi au li kasarati khata'ihi ko saboda yawan kuskuren shi wala yu'rafu dhalika al hadith kuma ba a san wannan hadisi ba illa min hadisihi sai ta wurin riwaya shi kadai wala yuhtaju bihi ba a hujja da shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka sai Tirmidhi ya ce wa qad rawa ghayru wahidin min al-a'imma an ad-du'afa'i wa bayyanu ahwalahum lin-nasi an samu ba ma limami ɗaya ba ba biyu ba limamai da yawa sun ruwaito hadisai daga mutane masu rauni amma kuma sai suka bayyana halin su ga mutane kenan asali ba sun ruwaito hadisan bane don su aiki da su sun ruwaito hadisan ne don su bayyana raunin waɗanda suka ruwaito hadisan to wannan magana ce al'imamu tirmizi ya yi ta ita ma zai fara kwararo mata ainihin wato dalilanta daga cikin dalilan sai ya ce حدثنا عبد إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري سفيان الثوري يتي دمو اتقوا الكلب كويتا كاتسان غمد مالا كلبي قال فقيل له سي أكتي دشي fa innaka tarwi anhu to ala gafata malan kai ma kana ruwaitowa da gare shi qala sai yace ana a'rifu sidqahu min kadhibi ni ina iya bambance idda gaskiyar shi take daga ƙaryar shi ko ko ba ku iya bambancewa shi yasa ba komai ne za ga malami yayi kace za kai koyi da shi yanzu shi yana da tamizi ya san wannan ƙarya yake ƙarya ne ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka wannan magana tana nan cikin littafin ibnu adiyin al-jurjani haka ma ibn hibban ya ruwaito ta a cikin ainihin majruhin wa akhbarani muhammad ibn isma'ila muhammad dan isma'ila al-bukhari kenan tirmidhi yace ya karantar da ni haddathani yahya ibn sa'id haddathani yahya ibn ma'in yahya dan ma'in ya karantar da ni inji bukhari haddathana affanu an abi awana qala lamma mata al-hasan al-basri abu awana yace lokacin da al-hasan al-basri ya rasu haka ne ishtuhiyat kalamuhu sai aka yi ta sha'awar maganar shi kuma ko fatatabba'atuhu an ashabil hasan in ji abu awana ya ce ko ishtahaitu kalamahu sai na rinka sha'awar maganar shi fatatabba'atuhu sai na rinka bibiyar maganganun nashi an ashabil hasan daga almajiran alhassan albasri din fa'ataitu bihi abana ibnu abi ayyash da na gama tattara maganganun da na tara sai na je da su wurin ainihin aban dan abi ayyash faqara ahu sai ainihin ya karanta alayya kullahu anil hasan ya ce ainihin ya karanta min su gaba ɗayansu daga hasan amma astahillu an arwaya anhu shay'an haka ne ko yace fa ataitu bihi abana ibnu abi ayyash faqara'ahu alayya kullahu anil hasan fama astahillu an arwaya anhu shay'an yace to sai na karanta a bani dan abi ayyashin waɗannan maganganu ya tabbatar mini da su daga Hassan ya ce amma kuma ba zan iya halatta wa kaina riwayar waɗannan maganganun daga gare shi ba abu awana da Hassan al-Basri ya rasu sai ya rinka sha'awar maganganun al-Hassan din da ya biya tattaro su sai ya je wurin wani almajirin al-Hassan al-Basri ya karanta mishi maganganun shi wannan almajirin ya tabbatar mishi da su amma sai ya ce ba zai iya kuma yanzu ya ruwaici waɗannan maganganun yana mai danganta su zuwa ga wannan ainihin wato a ban ɗan abi ayyashin ɗin ba me yasa saboda ba a karɓar riwaye shi gashi ma sai ya ce wa kadrawa an aban ibn abi ko ayyashin ghairu wahidin min al a'imma ko da yake an samu ba wai limami ɗaya ba daga cikin limaman musulmi sun ruwaito ainihin riwayoyi daga shi aban ɗin nan wa in kana fihi min ad-da'af ko da ike ainihin wato akwai rauni tattare da shi wal ghafla da kuma ghafala ma wasafahu bihi abu awana wa ghairuhu irin wadda abu awana dinnan da wani shi suka siffanta shi dan wannan ishara ce yaya sai da ka je mutum ya tabbatar maka da abu amma ka ce ba za ka iya kuma danganta riwaya abin gare shi ba me yasa saboda rauni to amma kuma yace an samu turmizi yace an samu limamai da yawa sun yi riwaya da gare shi me wannan magana take nunawa sai ka ce in ma sun yi riwaya sun bayyana to makasudi kenan dama muna magana ne akan da yace wa qad rawa ghairu wahidin min al a'imma an du'afa'i wa bayyanu ahwalahu sai ka ce sun ruwaito din ne an ba sun yi me sun bayyana ko kuma sun ruwaito ne a halin ba su sani ba daga baya da suka sani suka watsar ala ayi hal dai sun yi mai kenan sun bayyana don haka sai yake cewa fala yughtar bi riwayati siqati anin nas kar a rudu da cewa wai an samu amintattu sun ruwaito daga irin waɗannan mutane masu rauni li'annahu yurwa an ibn sirina saboda an ruwaito daga ibn sirina qala ibn sirina yace inna rajula la yuhaddithuni fama attahimuhu mutum yakan ainihin wato ruwaito ko mutum yakan karantar da ni hadisi ba na tuhuma shi walakin attahimu man fawqahu sai dai ina tuhuma wanda ke sama da shi ne don haka kenan ba lallai ne in ka ji na watsar da riwaya na watsar da ita bane saboda shi wanda ya karantar da ni makaryaci ne ta yiwu shi mai gaskiya ne amma malamin shi ne makaryaci ko kuma makamantan haka na fata an gane to sai yake cewa wa qad rawa ghayru wahidin an ibrahim an-nakhai an abdullah ibn mas'ud kana yaqnutu fi witrihi qabla ar-ruku'i ba wai mutum ɗaya ba an samu mutane da yawa sun ruwaito daga ibrahimun naka'i daga abdullahi dan mas'udin cewa ya kasance na yin alkunuti a witirin shi kafin ruku'i warawa aban ibnu abi ayyashin an ibrahimun naka'i an alqama an abdullahi ibnu mas'udin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaqnutu fi witrihi qabla ruku'i gashi nan dai wannan riwayar daga ainihin kaga duk ana nuna maka menene wannan ana nuna maka yadda ake yi riwaya daga shi wannan abanu dan ayyash din to ko da ba a tuhuma shi ta yi ana tuhuma wanda ke sama da shi to amma nan wanda ke sama da shi fiqa ne don ibrahimun naka'i ne kenan shi din ne matsala amma fa tirmizi kar ku manta shi fa yana ta kawo maka riwayoyin mutanen kirki ne daga masu rauni to sun yi waɗannan riwayoyin ne dan me don su bayyana raunin sai ce haka za rawa سفيان الثوري هكا سفيان الثوري يرويته عن أبان ابن أبي أياش دقا عينهم واتو أبان أن أبي أياش إن كاقا يرويته نمي دن يبين رونيش وروى بعضهم عن أبان ابن أبي أياش بهذا الإسناد نحو هذا أن سامو أن سمع لمن حديثي ما سرويته إلن ونن إن da wannan irin isnadin daga shi wannan aban dan abi ayyashin wa zada fihi a ciki sai ya kari da cewa qala abdullahi ibn mas'udin wa akhbaratni ummi abdullahi dan mas'udin yace mahaifiyata ta bani labari annaha batat inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fara'at nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qanata fi witrihi qabla ruku'i ta kwana wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato a gidan shi sai ta ga annabi ya yi ainihin wato alkunuti a witirin shi da ya tashi da daddare kenan kafin ruku'i wa aban ibnu abi ayyashin dinnan sai ce shi aban ibnu abi ayyashin wa in kana qad wusifa bil ibadati ko da yake an siffanta shi da ibada wal ijtihad da kuma kwazo wajen ibada din fa hadhihi haluhu fil hadisi to amma ka ji halin shi a hadisi dan haka siffanta shi da ibada da kwazo a cikin ibada din amma wajen hadisi fa ka ji halin shi to yanzu me ake so a ce maka ga riwayoyin alqunutin nan da yau gaba ɗaya daga ibnu mas'udin dukkan su riwayoyi ne munkarai ba su tabbata ba mun yi magana su kwanaki muna karatun fatul bari alqunuti ya tabbata inda alwitri ne yaushe qabla ruku'i ko ba'da ruku'i qabla ruku'i ko ba'da ruku'i nan me yake cewa shi qabla ruku'i yake cewa kunutin wutiri dama ya tabbata kablar ruku'i ne ko amma ba da riwaya wannan ba abin da nake so ku gane kenan kunuti indal wutir ya tabbata kablar ruku'i to karka ji nan ma an ruwaito cewa gashi duk waɗannan riwayoyi sun ce kablar ruku'i ka ɗauka da su ake aiki a'a ba su bane kun fahimce ni da kyau yawwa wal qaumu yace su waɗannan malaman hadisi kanu ashaba hifzin mutane ne masu hadda farubba rajulin ko haka ne so da dama za a samu mutum wa in kana salihan ko da mutumin kirki ne la yuqimu shahada wa la yahfazuha ba zai iya tsaye da shahada ba kuma ma ba zai iya kiyaye ta ba ma'ana akwai mutumin da yake mutumin kirki ne amma in ka kira shi bai haddace rigimar da aka yi ba a kotu balle ba da shaida to akwai mutumin da yana sallah yana azumi ba makaryaci bane amma baya iya haddace abin da ya ji na hadisi dan ka fahimci cewa ba wai duk wanda ake cewa ba za a karɓi hadisin ba ana kin karɓe ne saboda shi mutumin banza ne a'a akwai mutumin kirki amma yana da sakaci ko yana da sakarci ko yana da mantuwa ko makamantan haka ina fata an gane na haka sai ya ce fa kullu man kana muttahiman fil hadisi bil kadhib duk wanda ya kasance abin tuhuma ne da ƙarya a hadisi au kana mughfilan ko kuma ya kasance gafili ne ko yukhti'uka al kathir yana kuskure da yawa fallazi tarahu aktharu aktharu ahli al hadith min al a'imma alla yushtaghalu bir riwayati anhu abinda mafi yawancin malaman hadisi suka zaba shine kan ma a bata lokacin yin riwaya da gare shi ala tara anna abdullahi ibn al mubarak haddasa an qaumin min ahli al ilmi falamma tabayyana lahu amruhum taraka riwayata anhum baka ga abdullahi dan mubarak ba ya ruwaito hadisi daga wasu mutane da yawa masu ilimi amma da al'amarin su ya bayyana cewa makaryata ne fa sai ya bar ainihin hadisin su ya daina riwaya daga gare su akhbarani musa ibn hizam سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون ابن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى fi wasiyatin liqman ya ce muna zaune wurin abi muqatil mutumin samrakand sai shi wannan samrakandi sai ya rinka ruwaito maganganu daga aunu dan abi shaddad wasu hadisai masu tsawo waɗanda suke bayyana ainihin wasiyar luqman waɗannan hadisan da irinsu ake wa'azi galibin ka karanta durratun nasu hina ko tambihul ghafilina wasiyar luqman duk suna ciki duk wata wasiya da za a ce maka ta luqman in ba wannan da ta zuwa qur'ani ba a je ta ba ta tabbata ba to sai aka fara kawo waɗannan wasiyoyi ina fata an gane wa qatla sa'id ibn jubair da kuma bayani akan kisan ainihin wato sa'id dan jubair wa ma ashbaha hadhihi al ahadith yadda hajjaj dan yusuf ya biya kashe sa'id dan ainihin wato jubair ko kun fahimta da hadisai makamantan haka faƙala lahu ibnu akhin libnin li abi muqatil sai wani ɗa na ɗan uwan abi muqatil ɗin sai ce ya am haba baffa la taqul haddathana aun ka daina cewa haddathana aun fa innaka lam tasma hadhihi al ashiya waɗannan maganganun da kake cewa ya faɗa maka ya faɗa maka baka ji su ba qala ya bunayya sai ce eh naji ya kai ɗana huwa kalamun hasan amma maganganu ne kyawawa kaga ya kauce shi dan yana cewa ƙarya kake fa baka ji ba shi kuma yana cewa to ai dai maganganu ne masu kyau haka yanzu ake da waɗannan makaryatan kana ce musu hadisin bai tabbata ba sai ce to jama'a eh mun ji amma jama'a ya nuna mana ina ina muni a hadisin sai koma da magana wurin jahilai ko kun fahimta jama'a وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان عن الأعمش عن أبي ذبيان قال سئل علي عن كور آه هكذا عن كور الزنبور أن تنبي سيدنا علي game da ainihin wato gidan zanzaro zanzaro dai kun san kwaran nan zanzaro ko to yaya gidan shi kala sai ce la ba'asa bihi huwa bi manzilati saidil bahar ina ma'anar mutum yayi farauta ya fasa gidan zanzaro ya kama zanzaron wai an tambaya aliyu game da haka sai aliyu ya ce ai ai wannan matsayin farauta ne ma'ana an garin haka ma ka kashe wannan kwaron ka iya cin shi fa qala abu muawiya sai abu muawiya ya ce ma aqulu inna sahibakum kazzabun ni dai bazan ce wannan malami na kuma ƙaryaci bane walakin hadha alhadithu kadhib sai dai ita maganar ƙarya ce amma ni dai ba zan ce makaryaci bane amma ita maganar ƙarya ce kaga dai ba cinya ba kafa baya kenan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu saurara anan in Allah so don ga wata gaba nan wadda ita ce daidai da za mu tashi waɗannan maganganun haka Tirmidhi ya ta tattauna su jama'a maganganu ne waɗanda duk ɗalibin ilimin a karantar da shi mustalawal hadis jarhu wa ta'dil yana buƙatar ya koma ya san waɗannan abubuwa ƙwarai da gaske don ka san malaman hadisi nan ba abin da ya kamata su yi wanda ba su yi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sun akwai wata tambaya to babu laifi na amana ko wani mai tambaya to Allah maɗaukakin sarki ya taimaka insha Allah ta'ala in mun zo karatu na gaba za mu ainihin abin nan insha Allah za mu danyo photocopy na sharhohin waɗannan ɗin sai mu abin nan insha Allah sai a samu a tattauna su insha Allah wasu matsaloli waɗanda nake so a ja musu layi daga cikin abubuwan nan dan a ɗan yi waiwaye a dan tafiya da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah